أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin kamar da muka tsaya a cikin kati da ya gabata ina jin yanzu fasara kawai zan ɗora na yawa mun riga mun karanta hadisin na sa inda muka tsaya hadisi ne wanda yake da tsawo wanda yake magana akan dujal abin da zan ɗan koma baya kaɗan don mu ci gaba da inda maka tsaya shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shaidan zai umarci a dujar zai umarci sama ta yi ruwa ta yi ruwa sannan ya umarci ƙasa ta fitar da tsiro ta fitar da tsiro dujal zai zo garin mutane ya nemi su imani da shi idan suka ƙi ya wuce duk dabbobin su su mun mutu arzikin garin ya laɓe ɓalɓalce ya lalace su zama kishiyoyin waɗanda suka imani da shi su dabbobin su ma har sabon ƙiba za su yi hantsar dabbobin su su cika da madara su zama su yi gonar su ta yi yabanya wato wannan suka yarda da shi kenan suka zama arna suka zama kafirai Allah ka tsare idan ya dubi kasa sai ya ce mata ki fitar da albarkatun da ke cikin ki sai kasa ta fito da abin da ta tara na zinari da azurfa da duk abin da aka binne ko yake karkashin ta na arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arzikin da zai fita a ƙasa idan shi ne dujale sai ya fito sai ya ringa bin shi yadda ka san kudan zuma na bin uwan me sunan uwar garke na kudan zuma ne sarauniya ko sarauniya ke kiran ta ko na na ita ce ko yawa kamar yadda kudan zuma ke bin sarauniya haka dukiyoyi za su tashi suna bin dujar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda muka tsaya yace sai ya haɗu da wani saurayi wanda zai kira shi a gaban mutane ya datsa shi gida biyu nan ya faɗi dama nan ya faɗi hagu yace sai kuma ya ce ya tashi ya haɗu ya tashi sai ya haɗu ya tashi yana dariya to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna ana cikin wannan wato rigima ko hayaniya ta ta dujan yace sai Allah madaukake sarki ya aiko annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam sai ya sako dan dan Maryam zai sauka ne a wani waje wato dake wato gabashin Dimashq wanda a jikin wata wani masallaci wanda yake mai farin a hasuriya labarin da wani malami yake ba mu shine masallacin har yanzu kullum ya ɗanyi da ciki a mara farin benci har yanzu yana nan farin tsotsar benci da farin benci wato kaga ana shirin na tarban annabi isa alaihi salam don anan zai sauko zai sauko yana dogare da mala'iku guda biyu suna masa rakiya haka zai sauko yana sanye da hannun shi a jikin mala'iku guda biyu haka za su sauko a jikin fuka-fukansu idan annabi isa alaihi salam ya daga kai za ka ga yana ɗigar da ruwa yana ɗigar da ruwa wato sa'annan ruwan za ka gan shi kamar lu'ulu'u yana ciki saboda duk alama ta cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kyakkyawan kama duk wanda yake ƙanshin annabi isa a cikin kafirai in ya ji ƙanshin annabi isa ga shi zai zo yana ƙanshi duk kafirin da ya ji ƙanshin shi zai mutu zai ji in ya ji ƙanshin shi sai ya mutu ya ce kuma ƙanshin jikin annabi isa alaihi salam yana tafiya inda idan yake kaiwa ai an gane wannan hausa ko wataƙila in da ba gidaje a nan ka tsaya kai haka idan ka zai kai kamar bega na ko ya ne ko wani waje biye da haka to inda idansa ganinsa ke kaiwa nan ƙanshinsa ke zuwa in yana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ita shi zai je ne inda dukkan yake saboda duniya ta shiga cikin rudani zai nemi inda yake sai ya same shi a wani waje wanda ake kiran shi babu lut wani gare ne a nan baitul maqdis a nan annabi annabi isa zai samu dugal sai ya kashe shi da haka wanda zai kashe dugal shine annabi isa alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka sai ya kashe shi sannan daga nan annabi isa sai ya ci gaba da tafiya ya zo ya samu wasu mutane wanda allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga karin dujal wato ya yi musu wa'azi ya gaya musu darajoji da allah maɗaukakin sarki tanadi a cikin aljanna yana cikin musu wa'azi yana cikin musu bayani yana lallashin su ana cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai Allah yi wa annabi Isa wahayi cewa to fa na na sako wasu bayina wanda bayan da kuka iya ne wato kaga an karar da dujan an dujan na ba jima ba ga kuma yajuju da majuju sun taho shi ne Allah madaukakin sarki zai wa annabi Isa alaihi salam wahayi ya gaya mu cewa to fa na fitar da na sako wasu bayina wanda suke ba abin da za ku iya ba za ku iya koran su ba ba za ku iya kashe su ba ba abin da za ku iya da su da haka me za ka yi waɗannan bayi da kake musu wa'azi da suke tare da kai ka kada su ku tafi ku hawo dutsen tsuri siniya ku hawo da su ku gudu ku hawo dutsen shi daga nan Allah madaukakin sarki sai sake sai ya juji da ma juji su shigo duniya daman Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa hum min kulli hadabin yansilu su ta kowane sako na ta kowane kwararo ta kowane zago ta in duk inda ka leka kawai ya dubi ne ke kullowa idan kana zaune ka daga ka kalli wuta market za ka ga suna kullowa in kana nan ka kalli nan da walaman control za ka ga suna tawa an ka dubi za ka fi ladan za ka ga suna tawa an ka kalli nan shi ne ma'ana ta ko ina ka duba kawai zuba su ta ta kullowa suna da yawa da su kuma barna su ma za su zo su tunda zaman ai Allah ya gaya mana barna da suke yi kafin Allah madaukakin sarki ya sa a zulkarnaini alaihi salam na ya gina katanga wanda Allah madaukakin sarki ya ba da labari a cikin suratul kahfi na wanda suka nemi su biya lada ya ce a'a ma makkani fihi rabbi khair fa ainuni bi quwwa aka ne kawo kayan aiki da mazaje aka hada dalma aka zuba wuta aka yi katanga yace suka suna tsaya suna godiya yace a fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka idan alƙawarin ubangiji na ya zo sake a kiyama zai rusa wannan katanga yace kuma wa kana wa'du rabbi haqqan wa tabbas alƙawarin ubangiji ya gaskiya ne to lokacin yayi ke tunda tsaye ba katanga ta rushe ba biyu ba za su je duniya maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani kogi duk wani rafi duk wani teku wanda ya juji da ma juji za su zo su wuce ta wajen za su shanye ruwan shi za su shanye ruwan shi in suka biyo ta ta Niger na riba Niger za ka san ta zama yashi in suka biyo ta Lagos na maliya za ta zama yashi duk ruwa in suka bi ruwa zai zama yashi har ma sai ka ana tunanin an ya ruwa ya taɓa binnan kuwa saboda sun shanye to bare su je Usman da shi da bayawa ne shi kuma ka san mabarnata ne dan mutane a cikin mota na tafiya me take da suna hayat mutum mutum ka takwas a ce da shi da mutum daya biyu ya gudu ɗaya guda biyar da su sai shi karya kumallo ba da motar da mutanen ya ci ƙarfe ya ƙarfi rasu wace manya ne ke da wanda zai ce maka da mutane a cikin wato abin da ya shafi dujjal da abin da ya shafi ya dudu da mazu kawai ikon Allah ina nufin biye da za ka tsawara ya wuce tunaninka eh kawai bala'i ne jarabawa ce Allah ya kawo yasa ai abinda abinda shi dujalin zai yi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yanzu aka aka ce ma wani zai ba ta ku ta rigima ka ce aikin Allah bane shi kadai na misali a ce sama ta yi ruwa ruwa ya zubo kasa ta fitar da tsiro ta tsiro ta fitar da shi sai ya kashe mutum ya yanka shi ya ce ya haɗu ya haɗu ya tashi na an shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tun da aka yi duniya babu wata fitina da ta kai fitinar dujjal haka ya faɗa har ma yake cewa sahabbai kuma babu wani annabi da ya wuce bai jawa mutanen a kunne da ya mutu wa'azi ya gaya musu sharrin musibar dujjal ba har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sahabbai ni zan gaya muku abin da babu wani annabi da ya gaya mutanen shi ya ce shi ne ido ɗaya ya ce kuma ubangiji ku ba mai ido ɗaya ba ai kaga wannan gazawa ta ƙarshe da Allah maɗaukacin sarki ya marke nan da ya kamata ai ya gyara kanshi na ya zama mai ido biyu ko to bai isa ba ai ko wannan ya iba ya ishe ka alama to idan Allah na ciwo kuma ido ɗaya kwakule ina nan kuma shi ne yake kashe mutane ta da su ai kaga abu ya zama gwari to Allah ya bar shi haka ne dan ya tabbatar da shi ne domin anan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ya je zai shiga garin Madina zai samu an kewaye mala'iku shi kewaye garin Madina sai kuma ya ci sa'a wani saurayi zai tafiya daga Madina sai ya ga kaman ai ga wannan daga Madina yake in ya same shi ya samu akalla labarin shi zai kai Madina sai ya tsare shi yayi duk waɗannan abubuwa yayi wannan yayi wannan yayi wannan akan cewa shine Allah ya yarda shi sai ya gama ya ce masa yanzu ne na gane ne na gane ita kai ne jirgin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari to wanda shi ya kusa da shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama shi jiɗin wuka zai yanka shi sai ba zai iya ba Allah zai sanya masa wani abu a wuyan kamar tagulla yayi yayi yayi ya dirza ya dirza a gaban mutane yau ga wani Allah ya kasa kai a ina eh shi ne ai yayi yayi to in ya ga abin mutane suna kuma yaya aka to shine sai ɗauki sai ya majaujawa da shi wurga shi irin bari kawai wannan kai shi wuta har annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi aljanna ya jefa shi ana na dan aljanna bayan sun ta tafiya suna shanye ruwaye ana cewa da nan ya kasance da ruwa Allah madaukakin sarki a sai ya wato ajiye annabi isa alaihi salam da shi da mutanen da suke tare da shi wato shi wata rayuwa wanda take wato na wahala nan inda suka je suka buya saboda ya jiji da mazu dan abu kankani wato ya kawo maganar ra'asu sau ra'asu ra'asu sau wato kan saniya yana yace ya fi alheri akan dinari dari bi ma'ana wato za a shiga wahala wannan shine fassarar shi na shine fassarar shi za a shiga za su shiga cikin wahala da damuwa saboda babu wannan shi zai sa annabi isa alaihi salam ya ta addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki to idan Allah ya amsa masa addu'arsa sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko da wata tsutsa tsutsan nan ita za ta yi maganin siyajuju da majuju ba ɗan sanda ba ba police ba ba soja saboda kowa ya gudu sai Allah madaukakin sarki ya aiko da wannan tsutsar kowanne ta kama wuyansa lokaci guda sai su waye gari gaba ɗaya sun haɗu sun mutu duka sun haɗu sun mutu mutuwa na lokaci guda sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Isa sai ya sauko da shi da sahabbansa zuwa bayan kasa bayan da sun hau dutsen da aka ce su gudu ba inda za su samu wajen takawa a bayan ƙasa face gawar ya dubi da majin ta shiga saboda ko suna da yawa ko ina gawar ce kawai na ya dubi da majin gawari warin su ya cika duniya shine sai Allah madaukakin sarki ya aiko wani wasu wato wani tsuntsaye manya-manya tsuntsaye manya-manya wanda za su zo wato kai ka ce wuyar su kamar wuyar ragumi manya-manyan tsuntsaye su ne za su zo su ta ɗauke gawawato su ta ɗauke gawawato su su je su zubar da su inda Allah ya mutu mana ba wanda ya san inda za a zubar da su kawai za ka ga tsuntsu kato yana zuwa yana ɗaukar gawon ya dubi yana tafiya ana taron duniya sa'annan sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko da ruwa wani ruwa wannan ruwan idan ya zo wato babu wani abin da zai tsare shi wato babu wani waje da ko rufin gida ko ina ko ina sai ya shiga saboda ruwa ne wanda Allah madaukakin sarki zai aiko shi don ya wanke duniya zai shiga ko'ina sai ya wanke ƙasa sai ta zama ta zama fes duk wannan ya datti da wari na da na ya dubi da ma dubi sai ya zama babu babu shi a bayan ƙasa sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙasa ki fitar da irinki sannan ki dawo da albarkarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin ne zaka ga rumman guda daya in an samu rumman guda daya masallacin nan ya ishe ni na na rumman ayatul rumman wato ba sai su ba ba ku san rumman ba yana nan dan haka in ka bude shi yana da 'ya'ya kuma akwai wani abu a tsakanin shi yana ɗaki in ba ka ce 'ya'yan ne masu zaki akwai wani farin yawa sai ka zazzare in ba ka iya ci ba ma sai kai zanin daci na ka je kanti ka ce a baka ruwan tsada ne da shi na gudu za ka ga dubu biyar dubu kudu na shi ne roman abincin aljanna ne amma na aljannan ba wannan dacin to guda ɗaya duk masallaci jam taron jama'a to sai su zauna a yaƙi saboda albarka da Allah madaukakin sarki zai sa a lokacin duk tsuran da Allah madaukakin sarki ya sa ka ta fitar ganyen shi to roman din guda ɗaya sai mutane su su ruhu da shi domin za su fito manya-manya Allah madaukakin sarki zai sanya albarka akan dabbobi zaka ga ragumi daya ya ishi gari guda in aka yanka ragumi daya Abuja kowa zai ci nama eh albarka Allah madaukakin sarki zai sanya abinci a lokacin saniya aka za ta ishi kabila guda na mutane hakanan rago an yanka duka za ta bi za ta ishi jama'a masu yawa wata irin rayuwa za a yi dan wannan lokacin mai daɗi wanda ba a yi irin ta ba kowane abu ya aika ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabbai suka kawo masa koke cewa suna ta cewa abinci ba sa koshi me yace mun yace mun ijma'u ala da'amin yubariku Allah lakum fihi ne kun ku ringa cin abinci daidai ku taru ku ringa cin abinci tare Allah zai sanya albarka a ciki ai ka san koshi daban cin abinci daban idan Allah ya so sai ka ci ya buhu shinkafa ba za ka koshi ba ka san da yawa ba ka tuna wani wacce yana zara bin shi ne da ya ci sai ya koshi na yana ga kawai kuma wani na kawai raɗin shi ne da ya ci abin da ya ci ya ƙoshi amma ƙoshi daban na kuma wato shi daban da ake cewa yunwa Allah yana iya ba mutane abinci amma kuma ya jarrabe su da yunwa ai sai ta ci ba ta ƙoshi Allah kiyaye in kuma Allah ya san kai ce kalli ku sai ka ji ka koshi hmm to da mun kana ji dan koshi ne ko to ka koshi kaga da mun fa abinda ake nema ke to ana cikin haka shi Allah madaukaki sarki ya aiko da wata iska mai dadi sai wannan iska babu wani mumini wanda zai sheke ta kuma face ya mutu duk wani mumini da wani musulmi in ya sheke ta sai ya mutu sai duniya ta waye gari a lokacin wanda in ya sheke iska nan ba zai mutu ba sai dan dan dan duniya ba a cewa dan iska a karatu ko na na dan dan ko sai ‘yan kansa su ba su mutu amma duk wani musulmi da wani mumini in ya shiki wannan iskar zai mutu da aka sai duniya ta rage babu kowa sai ‘yan wuta Allah ya tsare mu za su yi ta rayuwa rayuwar jakuna kuma a kansu Allah zai tashi kiyama ai an dau hanya da mun yanzu a ce ma ana duna a titi na na eh da ran saura ai ko don ɗan saura da abin da hadisi ya ce za a yi zamanin da za a ringa zina mutumin kirki shine wanda zai ce ku dan koma bakin titi wani wanda zai ce ku dan matsatan shi mutumin kirki amma hanyar da aka ɗauka ai kaga an ɗauko hanya mara kyau Allah ya sauke to wannan shine karshen hadisin da muka karanta wa shekarar wanda Imam Muslim ya ruwaito shi wannan duka fasarorin kalmomi ne na a ciki kullatu baina shami yace ai dariqan bainahuma hanya da gauri asa duk mun kasara su za ka san ci gaba da karatun mu muka hadisi na na gaba wa rafi'i bin hirash qala in talatu ma abi mas'ud al-ansari ila huzaifah bin al-yaman radiyallahu anhu فقال له أبو مسعود حدثني حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم للدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب وقال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق عليه أسامو حديث دقلبعي دي هراش yace wata rana mun tafi wajen da ni a mun tafi tare da Abi Mas'ud al-Ansari zuwa wajen Huzaifatul Yamani ai an san Huzaifatul Yamani ko shine sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace mun je wajen shi shine sai Abu Mas'ud yace masa ka gaya mana wani abin da ka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da Dujjal sai yace wato yana ga musu da yaji kenan daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace dujal manzo Allah ya ce dujal idan ya fito zai zo tare da ruwa da wuta zai zo da ruwa to yanzu shine magana da nake yi dazu yanzu an ce ma mutum zai zo da ruwa da wuta ai shi ma hankalin ka ba zai kama ba ya za a yi a cikin roba zai za na irin wanda ake wanka na ka gane magana nake ba amma wallahi haka zai zo ruwa na da ruwa da wuta wato in yaje wanda ya imani da shi na shi shiga ruwa kana shiga ruwa ka ji ka wuta yana mana wanda bai imani ba ya ji shiga wuta kana shiga wuta ka ji ka ruwa shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hada da shi na ya wada wutar ruwa ne ai kaga zaka ga aikin imani anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tare da shi da ruwa da wuta amma abinda mutane suke gani shi a idan su wuta ne mai kuna yace am ruwa ne abinda mutane suke ganin su ruwa kuma wuta ce ruwan ma mai daɗi yace cikin ku duk wanda ya haɗu da shi to ya hwada abin da yake ganin wuta ne yace zai same shi ruwa ne mai daɗi da ya gama gaya mu sai shi Abu Mas'ud yace ai ni ma na ji wannan hadisi ne gabatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tambaye shi ya gaya masa abin da shi ma ya ji kaga karfi ya ya tabbata wa an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakhruj ad-dajjal fi ummati fayamkusu 40 لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيدلبه ويهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل la dakhalatu alayhi hatta taqbidahu fa yabqa shirarun nasi fi sufati tsairi wa alam istiba la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamassalu lahum ash-shaytan fayaqulu ala tastajibun fayaqulun fama za ta'muru fama ta'muruna fayamuruhum bi ibadati al-awthan وهم في ذلك دار رزقهم رزقهم حسن عيشهم ثم ينفق في السور فلا يسمعه أحد إلا أسجى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوذ حول إبله فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مدرا كأنه الدل أو الذل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وجهوهم إنهم مسؤولون ثم يقول ثم يقال أخرجوا بعث الناس فقيل آه فيقال هكذا فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعة وتسعة وتسعين فذلك يوم يجد يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساكن رواه مسلم أسامون حديث لك عبد الله بن عمرو بن عاص yadda Allah shi kara tabbata a gare su yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dudar zai fita a cikin al'umma ta zai zauna a cikin al'umma ta kwana arba'in marwaitin hadisi ya ce manzo Allah ya kira arba'in ne kawai na bai sani ba kwana arba'in yake nufi ko wata arba'in ko shekara arba'in amma hadisai sun tabbatar da kwana ne na arba'in da haka bayan ya bayyana ya yi abin da zai yi sai Allah madaukaki sarki ya aiko annabi Isa sallallahu alaihi wa sallam sai nemi inda yake sai ya kashe shi sa'annan mutane sai su zauna shekara bakwai wata irin shekara bakwai za a yi ba mutum biyu da suke gaba a duniya mutum biyu babu ba za ka samu mutum biyu da ke gaba ba za a yi rayuwa ba gaba kasan za a yi wata duniya ba irin ta yanzu ba ne za a yi wata irin duniya ba irin ta yanzu ba ina jin lokacin ma ba maganar fbc ko ba maganar pdp na ba demokaradiyya kaggaciya don in a yi ta kaza ai wani yana jin hausin wani na to ka gane duk babu duk abin da ka sani haka za a yi wannan rayuwa ta shekara ta shekara bakwai babu gaba tsakanin mutum biyu sai kuma Allah madaukakin sarki ba an yi wannan shekarun sai aiko wata iska mai sanyi daga wajen ƙasar Sham za ta fito babu wani mutum wanda yake da imani ko da bai kwarai kaman kwayan komayya shine kwayan zarra ko duk yadda mutum yake inda kana da imani komai karancinsa sa to sai wannan iska ta shafe ka kuma sai ka mutu eh shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutum zai shiga ya fata dutse ya shiga cikin dutse ya buya da iskan ta bi cikin dutse ta kashe inda yana da imani da haka zai zama duniya kawai ɗan tasha ta gare ba kun je na rage ta an tashi kawai na to su kadai za su rage su kadai suna yin abin da suka ga dama ba su san wani aikin alheri ba ba su san hana mummunan aiki ba shi ya sa ma shi ɗan sai ya fito musu a wata sura ya ce musu a saurara na zai magana boss ko shi ne zai fito ya fito musu ya ce to ku saurare shi sai su ce me kake so a yi me kake so a yi sai ce yana so a ringa bauta wa gumaka ne to wannan ai yanzu ma an dau hanya akwai masu bautan abubuwa na ban mamaki yanzu masu bautan shelan ma suna na za su suna bauta masa duk yana ci da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da za su ai wannan da su suna da mugun kuɗi suna rayuwar su tana komai suna iya akwai dukiya rayuwa komai lafiya lau suna da arziki rayuwarsu tana ta ta holewa to sai ana cikin wannan ne sai a yi duka a cikin ƙaho Allah ta ba mana sai a yi busa a cikin gaho babu wanda zai ji wannan karan busa face ya faɗi ya mutu wanda zai soma jin wannan karan busa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani mutum ne wanda yake gyara wajen kiwon wato raƙuminsa yana cikin gyara shi zai soma shi ya soma waduwa da aka yi ta bi shi da aka sai mutane gaba ɗaya duniya a faɗi a mutu sai Allah madaukakin sarki bayan kowa ya mutu ba kowa Allah kowa yana mace sai Allah madaukakin sarki sai aiko da ruwa ruwan nan wato Allah madaukakin sarki zai zai zai aiko shi yadda ka san mani yadda ka san ruwan mani haka yake Allah madaukakin sarki zai aiko shi ya ya zuba ya cika duniya da haka daga shi ne dukkunan ɗan adam za su za su tsoro wanda wasu sun nutse a ƙasa na wasu mutu saura ƙashi wasu shi kenan wannan ruwan da Allah madaukakin sarki zai saukar da shi daga shi ne jikunan mutane za su fito ana cikin bayan ruwan ya mamaye duniya sai a sake busan ƙaho shi ne Allah ya ce summa nufika fihi ukhra sai a sake wani busan ƙaho fa idahum qiyamun yanzurun sai ka kowa ya miki kawai yana zazzare ne ranar ne ake ce ranar ne za ka ci kiyama kowa ga dina a tsaye ga ga gwamnoni na ga sarakuna ga shugabannin kasashe ga ga amana ga karuna na ga kuma ana abin daɗi kuma ga duk annabawan Allah sai dai kuma da yake gurub gurub ne wani gurub ne ko kusa da zuwa ka zuwa kuma tuta tuta ce Allah ta mana tutar annabi sallallahu alaihi wasallam duka duka kowa da yake eh wasu kaga nan ne za su tashi a Arsenal wasu tashi a Manchester na lafiya wasu tashi a Super Eagles na eh bayan abinda ka yi riƙe a duniya naka nan za ka tashi a ran kiyama ai wasu na ganin kaman hisabi da aka ce za a lahira kamar wani abu za a yi ba abinda za a yi sai abinda ka yi a nan Allah ya riga ya gaya ma Qur'ani ya ce wa amma lil insani illa ma sa'a dan adam ran kiyama bai da wani abu sai abin da yi a wannan rayuwa wanda da ka ka tashi ka je wuce ka je nan ka je riyawa wannan rayuwar ne ake kididdiga ma abin da kai kana zuwa masallaci ka je wa ina na ana rubuta ma kaka dauka wai ka na kana zuwa makaranta kana karatu Qur'ani kana sadaka duk suna nan harama ake yi ha kai asalin kake yi na duk ana tara ma duk abin da kai wa amma lil insani illa ma sa'a kala yake wa anna sa'ayahu fa yura abin da yayi a wannan shekarun kuma zai gani thumma yujzahu al-jazaa al-awfa Allah yake kuma sai amin masa sakamako cikakke na abin da yi Allah ka sami alheri shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba mutane su tsaya sai a ce ya ku mutane to ku tafi halumma ku taho wajen ubangijinku kuma a ce wa mala'iku ku ɗaya da su za a tambaye su Allah ka ba mu sa sa'annan sai a cewa mala'iku a taron mutane ga su nan a tare sai a ce to ku cire rabon wuta a cikin mutane ɗan wuta a cire a ware sai ya ubangiji suwa nawa ne rabon wuta a cikin taron jama'a sai Allah ya ce a duk mutum dubu ku cire mutum ɗari tara da casa'in da tara duk ɗan wuta ne duk mutum dubu 999 jahannama duk mutum dubu na hannun a nan wuta haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hankalin sahaba ya tashi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu albishir yace musu su samu nutsuwa daga cikin yajuju da majuju za a yi ta fata daga cikin ayyuka su za ku yi tashi kiyama ba wai su za ku su za a yi ta fata cikin shiri Allah ya tsare mu da haka wannan rana ita ce ranar da take sa yaro ya kurkura kai yanzu a ce kana tsaye a ce za a cire a cikin dubu a wannan ai ka ga kai barbola na duk da ba amma an cire ka ga yadda aka yi amma Allah ya sa mu duka waɗannan muna cikin inuwa Allah ya sa muna cikin wa hum min faz'i yawma idhin aminu Allah ya ce su ba dubaru kawai suna cikin inuwa suna gani ana ta labari na hutawa akwai bayan Allah wanda duk abin da za a yi duk damuwar tashin kiyama ba sa ta Allah ya sa muna ciki a Allah ya sa muna cikin waɗanda ba sa ciki ba ba wai ai kun gane addu'an ko yawa Hausa ce miji ta yi gwari da yawa na yawa وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيدعوه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنكابها إلا عليه الملائكة صافين تهرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منا كافر ومنافق رواه مسلم an samu hadisi daga Anas ya dalas kar tabbata gare shi shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani gari a duniya face wato dujar zai shiga cikin wannan gari kaga kenan zai zo Abuja wannan ko shakka ba zai zo Lagos hmm zai zo ina ai babu wani gari da bai zai ba kuma ka kira garin ko baka kira ba na a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace babu wani gari a duniya face sai dan dole ka sai ka kashi yace sai dai kawai maka da madina su kadai ne garin da ba zai shiga su biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wato tako na maka da madina wajen shiganta ko hukunta ko hanyar shiga face mala'iku sun je sun masa ce kan kawanya yadda ka san in sanna na kewaye waje in ba su a shiga na haka nan mala'iku za su wa madina da makka yace face mala'iku sun yi zahu suna gadin da haka sai shedan ya sauka a wani waje wanda yake tabuka ne kasar da ba ta fitar da shuka da haka idan ya sauka a wannan bayan garin Madina sai garin Madina ta yi wani wato girgiza manin za ta yi girgiza a garin Madina girgiza har guda uku girgizan kasa wannan girgizan duk wani kafiri da wani munafiki zai fita da kai ke bar Madina eh ka san ko yanzu madina ba ka in ka ga mutum na zaune a madina to mutum kirki sai kirki saboda tana madina tana sabon ƙarin imani ƙarin imani kawai kana zaune imani yana tsijarka yadda ka san kura ka san yanzu ka wuri kana yawo dai baka san lokacin da kura ta za ta bata ma riga ma ko sai dai da yamma in ka sa farar riga ka ta yi da shi baka san to yadda ka ga wannan kurar yana taɓa tufafi haka imani yake taɓa mutum a madina kawai za ka waye gari ta imanin ka na na haɓaka in kana garin madina رب العالمين الحمد لله وعليكم السلام نعم Na'am. Yace kenan mutanen da suke Makka da Madina ba za su ga dujal ba ai ba za su ga. Amin. Allah ta muna ta Allah ta ba mana. Allah za kuna can da ai mun ba ta binci Allah ta duniya ma ba ma da. Na'am. Alaikum salam. آمين ba shi don mutane su ga abin magana ɗalibin na an zo an tsaya a tsari an yi haka mai yadda to shi wanda da shi kan zai je ya bincike ya tabbatar da yana da wani kuɗi to yana da kafa sai wasu suka sai suka kaya kamar da yin yau kuma suka ma a kan su biya to yanzu wanda ya sami yadda da shi ya riga ya kare da mutane shi da biya ne ko biya idan ya siyar waɗannan wanda suka bani kuɗi ne Na'am. To, ka yi ba daidai ba, ka ci amana ka saba alkawari. Idan ba a san haka ta faru, idan ba a san haka ta faru, duk wanda aka kulla ciniki da shi. Wani ga gida na ne da ka siya ta ce to bari mu je na bincika tun dama ana bincika. Eh wato zai siya kenan ka ce to shi kenan je ka bincika. to ba daman ka sayar wani abu da za ka yi kana so ka ce to wani gida na kasuwa yake na in ka kai gobe baka dawo ba zan sayar shikenan an gaba ka gama da shi na a'a in ka kai la'asar baka dawo ba zan sayar shikenan amma in har ka bar shi ya je ya dubo ya zo ai kun kulla ai kuna kan kulla ciniki da haka alƙawari ne sai ka cika shi ne matsala amma in ka gara kawai kamar sharadi to na baka zuwa gobe karfe biyu idan baka zo ba zan sai da gidana shi ke nan magana ta kare ya ni a alaikum na na a ka ba shi a buɗe gobe to sai gobe ta kare eh to ka ce masa za ka ka duba to ko da ka fita nan wani ya shigo zai siyar ma shikenan daman shar'i ne shi kasuwanci in ya san wannan shikenan kaga zai ce zai je ya dawo yanzu amma dai a ka ce je ya dawo ko ka sayar wani wannan ba daidai ba eh ba ina zuwa wani sunsa amin
Thank you. bayan ya kashe biyar sannan kuma farko wannan shafin wa masu yi lokacin annan da suka yi da ba waɗanda ba su shafi yadda ba su shafi kashin annan da ya wani waɗanda ba su wani muminai muminai suna da eh suna can sun buya su wannan wanda suke tare da annabi isa duk abin da ya faru Allah ya tsare su a tsare tsararru ne shi yasa masu za su dawo har su tsayi wata 'yan rayuwa kafin na abu ya zo baka ji baka ji wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai da annabi ya yi rantsuwa yace la yahujjanna wa la yatamanna hadha albayt ba'da yajuj wa majuj yace wallahi sai mutane sun je sun yi hajji sun yi umra bayan yajuj da majuj nan bayan muka yajuj da majuj sai wasu mutane sun je sun yi hajji sun yi umra ga can alaikum assalam daga shi zai ba ka yana ta daga hannu na ci gaba ci gaba mahadi mahadi ke hukuri ya yi hukuri a cikin yau yau yau na o kuma a fati na mira alaikun salam na na da madina na'am akwai akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin dan baka da muku so farko ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan dujal ya fito ina nan yace ni zan muku maganin sa yace amma idan nazo idan yazo bana nan to kowa zai wa magani zai wa kansa magani yace ku karanta masa ayoyi goma na farko suratul kahf Allah ya tsare ku daga sharri da ka kai magani dala alaikum na ya tashi na ɗan kasuwa ne ya je ya so kayansa ɗari hurhudu sai ya zo da tsira ɗari biyar biyar yana cikin tsira ya so da yawa sai ji labari kayan ya zama ɗari takwas takwas rana to shin wai zai ci gaba da sayarwa ɗari biyar biyar yana cin riba ɗan daidai ko kuma shi ma zai dan harba kayan ko ba shi ne tambayan ba ko ba sabon kasuwanci zai yi ba abin da ya kamata in dai yana son ya shiga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya ci gaba da sayar da kayan shi haka mutane samu sauki sai shi ma ya samu sauki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa 'yan kasuwa addu'a ya ce rahimallahu rihan tamhan idza ba'a wa tamhan idza ishtara wa tamhan idza kada yace Allah ka jika mutumin da yake da sauki idan zai ce da kaya shi yake da sauki idan zai ce kaya yake da sauki in zai biya bashi ko shi bashi kaga in kuma wanda ya sauƙaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah duk mutumin da ya samu wani jagoranci na al'umma ta ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa masa yace duk kuma wanda ya samu wani jagoranci ya kuntata al'umma ta Allah ka kuntata masa kaga duk ummatin yana so ya fita a nan sai ya fita shi kasuwa fa albarka ce albarka ce shine ba ma maganar samun kuɗi ba ne mutane da yawa sun samu kuɗi bai musu amfani ba shi fa Allah kabar Allah shi fa Allah da komai yana iya azaba kaga dala America sai Allah ya ma azaba da ita ya baka ita amma ka zama ma azaba sai ya baka duk ba kuɗi sai Allah ya ma azaba da su shi yasa shi kawai albarka ne na nufin ka nemi albarka sai ka ga amfani akwai da yawa Allah ya ba su kuɗi amma sai Allah ya jiye kuɗin ya mai da shi kawai kuɗin asibiti a yi ko ku gane wasan ba wallahi ku sun zama kuɗi ga kuɗin amma kawai shi ba ji daɗi duniyar ba shi ne duk abin da ka sani wahala haka zai rayu da shi to kaga wani ai musifa ce so in Allah ya baka dandini kuma sai ka ji daɗi na ka ji daɗi to albarka ce Allah yake sawa in ka kyautata sai Allah ya kyautata ma kun ga halin da ake ciki na yunwa na mutane da suke ciki duk yadda za ka yi ka kyautata mutane ka yi Allah zai kyautata ma duk yadda za ka yi ka sauƙa mutane kar ka nuna Allah yana sanar da abin da ka yi za ka samu sauƙi a wajen Allah kamar da ka kunta ka kai ma za ka haɗu da na naka dazun nan ƙarshe ina za ni dazun nan a nan makwacin wani bawan Allah dazun muka samu jiya ina jin yana zaune ya mutu a nan zo su amma abin da yake ta rigima a kan shi ne ashe ya yi rida to kaji ku kaji wanda ya san shi na matashi gidanta ne amma ta gudu ta bai shi da ya bar musulunci su suke faɗa amma to yanzu ina yi amma ka san wasu an ce wani ne sai da yawan sallah to wasu dai da suka sani su gudu na nuhu an ce sun gudu na tambayi wanda azuma shi ma ce mun ga sun gudu to wannan jarabawa ta rija ai ta fi komai bala'i na nufin shi yasa ɗan adam ya kiyaye Allah Allah ya jarrabu mutum da abin da ya shafi imanin ya fi komai musiba Allah ta tsare ko Allah ya tsare maka imanin ka da musuluncin ka ma kuma ai ba karamin rahama ba na'am na'am ina abin magana ba shi ba alaikun su na'am
idan zai zo da yanayin da kuma shi kuma da yanayin da kuma da ba su da za su
Baba da babakar sai a baka jari, sai ka je ka nemo jari na na gane kun gane ai magana wato yanzu idan ka in ba ka tsananta wa mutane ba ko a eh ina no ai in ba ka tsananta ba ba za ka samu jarin da za ka ci gaba da su mai ba amma kai din taso za ka siyar da sauki amma fa karka manta akwai waɗanda suke siyowa da tsadan masu karya ki dan zuwa mutane sauki akwai wanda suka wa abinci haka sai mutum ya je ya so shinkafa dubu sittin sittin sai ya zo mata kuɗi dubu talatin da biyar dan me dan mutane su samu zaka ka siyar yadda ka so da riba kaɗan na wannan da ka so shi ya fi alheri wallahi da ka kara in ku duba abubuwan da ake shiga ba ana shiga wani wani mara kyau na nufin duka a al'ummanci ana shiga damuwa kuma duka muna da hannu a ciki maganan gwamnati ka rabu da maganan gwamnati ka kama Allah shi Allah madaukakin sarki a inda babu abu ma sai ya baka shi na shi ne iko ne akan komai zaka shine dai abin ruko amma da mu kyautatawa mu kyautatawa yan uwa akwai masu kudi na fitan hankali a cikin mu a cikin al'ummar musulmi idan da za su tausaya wa mutane da za su tausaya mutane da an samu sauki kuma kudin ma nasu ya wuce hankali ba sani za su siya ba suna nan duk da cewa aikin Allah sai wanda Allah ya zaba shine matsalar ba kowa Allah yake bari shi aikin lahira ba Allah ka ba mu iko sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala gobe za a karbi kudin marayu insha Allah akwai dan uwan mu malam Sama'ila wanda da yawa an san shi ko an ce ya rasu dazu ne ko yau dan fullo dan fullo Allah ya kai Allah ya sa ya huta Allah ya sa agent din ko ko ya fitar da shi a agent dan fullo eh Allah madaukaki sarki eh fari shi ne dogo gaskiya ne eh da yawa an san shi ai da yawa an san shi to dai ya rasu jama'a mu karanta fatiha Allah ya masa gafara Allah ya ji shi Allah ta ya huta kurakuran shi Allah ya yi masa na'am na'am akwai wani yaro da mota ta buge shi shi ma shi ma ya rasu Allah ya ji shi Allah ya ta ya huta mu kuma Allah ya ja kwanan mu da imani idan kuma mutuwa mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله امين